kuma ta'ala da ya halice mu a cikin wannan duniya da muka samu kanmu a wannan lokaci a cikin wannan duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu imani da kaddara da abin da shi Allah ya zartar sai ne daga cikin shika-shikan imani guda shida imani da kaddara ta ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ne daga cikin shika-shikan imani guda shida wani sahabi jabir yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana koya mana mai da al'amura ga Allah abinda ake cewa istikhara mai da al'amura ga Allah yana yawan koya mana ita kamar yadda yake koya mana suratul fatiha ko da yaushe kowa bai san lokacin da halarce suratul fatiha zai yi ta yi ya ga ya kware da haka za ka koyi istihara ba istihara ba irin ta yanzubu ba istihara ba irin ta ajulisai ba istihara ba irin ta masu gudunjar da sauransu istihara ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya karanta wanda duk al'amarin da ya kama ka na kasuwa ne na bulaguro ne na aure ne na ayyukan ka mu'amala ko wace ce annabi ya umarce mu je mu yi sallah raka'a biyu bayan mun yi sallah raka'a biyu mu gaya ma Allah mu karanta addu'ar da ta istihara shine ka mai da al'amarin ka zuwa ga shi Allah in abun alheri ne sai Allah ya tabbatar maka da shi in sharri ne sai Allah ya kwabe maka wannan abu shi kenan babu wani abu ka gani da dare babu na yi istihara na ga kaza da dare kaza ne wannan duk ya ce tubuti Allah ke yi Bukhari ya rawaito wannan hadisi musulmi an san shi da al'amarin shi kowanne komawa ga Allah baya zaɓin kan shi sai abin da Allah ya zaɓa mishi ya so Allah ya zaɓa mai komi a cikin al'amarin shi annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa a cikin hadisin da musulmi ya rawaito ajabar bi amrul mu'min ina al'ajabi da al'amarul mu'mini dukkan al'amarin shi alheri ne a gare shi in tsanani ya same shi sai ya koma ga Allah ya yi hakuri in sauki ya same shi sai ya gode ma Allah ya yi hakuri ya ji daɗi dukkan wannan ya zama to alheri ne kuma baya zama to ba sai ga mu'mini ya ɗan uwa musulmi rayuwar mu kwata-kwata so ake mu maida ta ga Allah subhanahu wa ta'ala yanda shi Allah ya yi da mu kun ya same ka cikin al'amarinka ka maida mai shi Allah ya zaba ma ya zaba ma abin da yake ma da ko menene ka nemi zaɓin Allah ka ka nemi zaɓin kanka ko menene a cikin rayuwa ka maida al'amarin zuwa ga Allah muna da misali daban-daban daban-daban a cikin rayuwa a cikin musulunci a cikin yanda Allah ya halitta duniya gaba daya mu dan misalin annabi Ibrahim annabi ibrahim allah subhanahu wa ta'ala da ya hana shi zuriya ya hana shi da har lokacin da ya girma ya ce shekari ya tsufa ya roki allah da ya mai da al'amarin da allah sai allah ya ce zai ayi haka ba shi da iya da shekara malaman tafsir suka ce shekara ɗari da ashirin mata tana da shekara goma ya tara aka ce zaka ayi abu ya fara mamaki ya kawo wannan komawa da allah subhanahu wa ta'ala ya samu yaron wannan bayan yan kwanaki duba tsoho bai taba aikowa ba ya samu yaro yadda zai so shi bayan ɗan lokaci Allah ya ce yanka yaron wani la ilaha illallah to me mai al'amari ne zuwa ga Allah ya san abin da Allah ya yi da shi shine ya kama yaron nan ya sallama zai je yanka shi sai Allah ya kira shi ya Ibrahim kad tattaruya ka mai da al'amarin daga Allah ka gaskata abin da aka ce ma sai Allah ya kwantar da shi haka kwantar mai rako rako wanda yake shi kenan mai da al'amari ga Allah komawa ga Allah duk cikin kananin da ka samu kanka ƙarshen shi alheri ne tun na duniya sai ya tabbata a gare ka Hajara uwar Isma'il mata Ibrahim annabi Ibrahim ya dauke ne kai da dokar daji da cikin kuraye da zakuna da al'amarin Allah ta biyo shi tana ila man tafi rukuna zuwa ba za ka zama a wannan daji ya kyale ta ta Allahu amaraka bi hada Allah ya umurce ka kamu nan yace mata na'am tace la yuzayyikun Allah Allah baya rubuta da mutaniya saboda imani da mai da al'amarin ta ga Allah ga tani su komi ne da yadda Allah ya yi da ita shine to kuma gurin tsanta ruwa ya kare musu abinci ya kare musu ta tashi tana ta neman jirgin zuwa su ko ta samu wani ruwa ta je nan da gudu da komo nan da gudu da mai da al'amarin wannan nasu da sai ga Allah koma wata ga Allah sai Allah ya aiko Jibrilu da kanshi ya zo ya tambaye ta man an sikewa sai ta ce ana haja zauki Ibrahim alaihi salatu wassalam ni ce hajar ma sai Ibrahim ila man taraka kuma Ibrahim zuwa wa Ibrahim ya barko a wannan dokar daji qalat tarakana ila Allah ta ce ya bar mutuwa ga Allah jibril ya tabbo ya ce la tattara ka kuma ila kafi lasikan ya bar ku zuwa wanda ya isa a bar shi ya buji kasa ruwa ya kullo ta gangaro da kudu ta zo ta tattara ta ce zum mu zum tattaru tattaru tattaru guri guda annabi ya ce wa rahimallahu ummuna hajar Allah ji kan uwan mu hajar da ta bar shi da ido ne na ruwa ya tafi ila masha Allah wanda bai taba kasa ba ruwa ne kuma magani annabi ya ce zamzam lima shuri wala ruwan zamzam yana maganin abin da aka shashi da shi kawai me ya kawo wannan daraja saboda mai da al'amari zuwa ga Allah annabi yusuf annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya rayu gurin wani baban shi da yake tsoron kar ya je ya bace baban shi ya allabu da shi iya tsoro ɗan uwansa suna so su tafi da shi har take cewa arsilhu ma'ana da yarta wa yarhab wa inna lahu lahafizun ka aika mu da shi ya baba mu tafi daji yayi wasa yayi kiwo mu za mu kiyaye shi yace ina tsoron kura ta cinye shi ashe suna neman ta hamba su suna neman su rabu da shi suka je suka dasa shi cikin wata tsohuwar rijiya wanda aka kaurace ma dalilin komawar shi ga Allah dalilin manja al'amarin shi ga Allah wasu suka zo suka ɗauke shi suka tsaye shi mutum aka zo nan da shi Egypt Afirka aka maido shi nan annan ya rayu ba tare da uwa ba ba tare da uba ba ba tare da ƴan uwa ba yana girma kuma ƴan garin iya matar sarkin hannu ta neme shi da alfasha musiba kusa musiba Allah ya tsawo ya tsare shi Allah ya kai ya mai da al'amarin shi ga Allah Allah ya kaura shi sai Allah ya sa ya zama to misali ga dukkan saurayi wanda zai tsare gaban shi daga alfasha ya zama to misali da ƙarshen ya samu ya samu da tala ya zama to annabi ne ma'aiki dalilin ne dalilin manja ma al'amuran shi ga Allah aka sauko mu Qur'ani sura guda da sunan shi wanda ake karanta ta har tashin kiyama suratu Yusuf me ya kame wannan daraja sallamawa da Allah subhanahu wa ta'ala annabi ayyub alaihi salam Allah ya bashi kudi ya bashi dukiya ya bashi iya da musiba ta same shi iyayen shi suka mutu gaba daya gonakan shi suka kone gasan shi suka lalace duke shi ya zama to cuta a cikin shi har sai lokacin da cuta ta kai taɓa harshen shi ya kama ya kasa ambatan Allah su kwana ya roƙi ko Allah wa ayyuba idna da rabba ayyuba lokacin da ya kira ubangiji shi yake ni ne rabbi anni masani yadurru wa anta arhamar rahimin ya Allah cuta ta same ni kai ne majiban masu jikai a lokacin Allah yake fasta jabda lahu sai muka amsa musu me yasa saboda mun ta al'amari shi ga Allah ya koma ga Allah ummi ne ne sai abin da Allah subhanahu wataala ya zaba mai Allah ya ce fa kashafna ma bihi min dur muka yayi mai duk cutar da take tare da shi wa atainahu ahla muka maido mai iyalin shi da yaran shi wa mithluhum ma'ahum muka dumta mai kwatankwacin adadin sa Allah a gaba shi me ya fi shi wannan daraja mai da al'amari ga Allah yunus alaihi salam annabi yunus dan mata Allah subhanahu wa ta'ala bai aiko shi wani gari ana ce mai nainawa wani gari suka kore shi sai ya tsere bayan hikayar shi yawa wadda ta zo a cikin qur'ani da je shi cikin jirgin ruwa sai tsere ya baka da jirgin ruwa ba da tantar tantar aka kama ko ne saba ma ubangiji aka nasa shi ko ya jefa da kanshi Allah ya sa shi cikin cikin kaso a cikin cikin kihi a cikin ruwa ruwa mai tsananin duhu fi zulmatin salat cikin duhu uku daga nan ya tuna ya mai da al'amarin shi ga Allah saboda haka duk tsananin da ya same ka duk kiki ta kada ya same ka duk musibar da ta same ka ya kai bawan Allah ka sani da farko kana da ubangiji wanda in ka daga hannu ka ce yaro zai ce labai ka ya hau ya ubangiji na ya wanda ya halitta ni zai ce na amsa maka ya bawa na farkon abin da zai zama duk irin musibar ta same ka kowace iri ce kamar da aka Allah subhanahu wa ta'ala annabi Yunus daga cikin cikin kihi a cikin ruwa yayi wata irin addu'a wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ba mu labarin ta annabi sai da ya rantsuwa yace babu musulmi da wani tsanani zai same shi ya roki ubangiji da wannan addu'a zuciyar ta kare ya koma ga Allah sai Allah ya amsa mishi yace addu'a dan uwana da nun ita ce inda yace la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min zalimin addu'a dan uwa annabi yace dan uwan mu gaba daya da nun kai ta yi kai ta yi kana roƙon Allah da ita la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min zalimin annabi zakariya alaihi salatu wassalam Allah ya hana shi zuriya lokaci mai tsawo annabi zakariya annabi ibrahim lokaci mai tsawo shi ma aka ba shi da isma'il annabi zakariya lokaci mai tsawo aka ba shi da da ya koma ga Allah da sababin iltija ila Allah ya koma ga Allah ya roki Allah ya roki Allah Allah ya ba shi da sai Allah ya ba shi da kamun ma a aiwo dan Allah ya ga mai sunan da ya zakariya inna nubashiruka bi gulamin ismuhu yahya ya zakariya muna ba ta albishir da aka samu da har ma sunan shi ya haya lam naji Allahu min qawl samiya ba a taba samun wani mai sunan ya haya ba tun gaba da shi shine farkon ya haya sannan kuma kowane uba yana so dan shi ya girma ya zama mutumin kirki ya zama mutumin salihi sai Allah subhanahu wa ta'ala yake ba zakariya labarin dan nashi mutumin kirki ne mai biyayya ga uwaye Allah ya ce musaddiqan bi kalimatin min Allah mai gaskata kalmar ubangiji ne mai imani ne wasan yi dan shugaba ne Allah ya bashi annabtaka wa hasuran wa nabiyya bin salihin dukkan wannan an ambace shi dan zuciyar zakariya ta kwanta dan da za a ba ta sunan shi kaza kuma na kirki ne annabi ne mai komawa ne ga Allah iya daga cikin nagartattun mutane dalilin bi dalilin komawa da baban shi ga Allah kun menene yadda al'amuran da za ka yi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wal annabi Musa uwar annabi Musa da ta ayyadanta aka ce da nasa shi cikin ruwa. Fir'auna yana kashe mutane, yana yanka jarirai, duk yaron da aka haifa sai a yanka shi. Ana barin ‘yan matan da da fara duka ake yankawa daga biyu ake barin, na biyu kuma ake barin maza ake barin mata a barin a yanka maza. In aka ce a shirku yaro cikin ruwa, kowa ya san halaka shi. Amma Allah ya tsare shi saboda zuciyar da Allah ya ce rafa na ala ana biha. mun saboda zuciya saboda komawa ga Allah da ƙarshe komawa ta ga Allah sai ga ta ta komo tana shayar da ɗan nata nono kuma ana biyar da kuɗi na shayarwa kuma annan Musa ya girma a gidan Fir'aun a cikin gida irin na sarauta ya girma girma na gidan amirai a wannan lokaci ya tagawa har lau wata musiba ta same shi aka zo ana neman shi a kashe shi ya fita da garin bai taɓa sanin kowa ba ya kama hanyar madina ya tafi ya zo bakin gari ya tsaya bai san kowa ba wata sabuwar fitina amma zuciya shi ta kuma ga Allah an yi daga hannu ya ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin qadir kun ji adade ya ce Allah duk alkhairin da ka sauko mini a da yau ni talaka ne ina nema Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin mai da wasu ya ba shi gidan da zai zamna ya zamna shekara goma har ya yi aure a gidan kuma ƙarshen ta ma annabi Musa sai da Allah ya mai magana turmudi babu alkafai shi ne ake cewa Musa kalimullah wanda Allah ya ma magana me ya kawo mishi wannan daraja sallamawa ko mun shiga Allah ko mun shi zuwa ga Allah yanda Allah ya yi da ni shi ne Maryam alaiha salam ummu Maryam uwan Maryam wanda take ta'adda'a ta ɗauki ciki ta mai da al'amuransa ga Allah tana ta'adda'a tana so Allah ya ba ta ɗa namiji wanda zai zama to mai bauta ubangiji sai Allah ya ba ta mace amma ta mai da al'amarin ga Allah matar nan kuma ita ta aje annabi Isa alaihi salam ashe ba mace bace haka nan mace ce mai daraja mace ce mai ɗaukaka saboda me aka ba uwar wannan ita ce Maryam saboda Allah ya sanya ta misali da ita da ɗan nata Isa, Allah ya rama kiyama kuma ana karatun ayoyi a cikin Alƙur'ani. Lokacin da ta ɗauki ciki ba tare da mushi ba. Jibril kawai Allah ya aiko ya ta misali da ta ayo. Allah ya aiko shi ba ya gaya mata da ta ayo. Take cewa ya ne mai mai turkan da haka. Kai so na damar mutuwa ne kamun wannan. Wa kuntu nasiyan mansiya. In zama to masanta abu mancewa. Ta ayo ba tare da mushi ba. domin Allah ya nuna mun kudurarsa cewa iya iya halitta ba namiji ba iya iya halitta mutum ba tare da uwa ba ba tare da uwa ba shi ne annabi Adam iya iya halitta mutum ba tare da uwa ba shi ne Hawwa iya iya halitta mutum ba tare da uba ba shi ne annabi Isa dukkan Allah ya gwada mana kuma wata ga Allah subhanahu wa ta'ala dan zai zama to annabi ne kuma aka sanya ana ambaton su hatta shi kiyama التي وجعلناها وابنها آية للعالمين مكتميات الإيتة تنسى آية كدنيا كبسيدة من يكيس من الدرجة mun ji al'amarin su ga Allah subhanahu wa ta'ala misali na karshe Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya rayu malayi babu kuwa babu kuwa babu wasu ƴan uwa wanda suke tare da shi ƴan uwan shi ba kokari da sauransu amma Allah ya ɗauki nauyin komai shi Allah ya ce mana alam ya ji duka yatiman a'awa ba Allah ya tabe ka malayi ya rufa ma mutane suka tafi da kai ko wanda ya ka ba Allah fahada ya same ka ba a kan hanya ba ya shirye da kai Allah ya ɗauki nauyin shi komi da komi daga ƙarshe ba Allah ya bashi azuci cewa wani al'akhiratu khairun laka min dunya lahiran na ita hiye maka da da duniya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tashi ya jibrce sun yada addinin musulunci sun yada alqur'ani da Allah subhanahu wa ta'ala ya sako sun matsa mishi a makka har ya kaura da shi da sahabbai suka koma madina aka yada musulunci aka yada musulunci a shekara ta shida daga hijira musulmi suka zo su yi umara kagoyi suka hada su suka mai da su wannan abin ya jiye musu haushi adadin musulmi a lokacin alfu a rukumiya dubu da ɗari hudu sun zo da umara ba da yaƙi ba aka mai da su suka yi suka yi aka hana su za su shiga garin maka annabi ya ce shi ke nan mu yanka daga nan gurin mu koma wannan abin na yi bakin ciki ga cikin zukatan mu ne amma ba su isa ba su saba saboda biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka yanka daga nan suka sallama al'amuran su ga Allah subhanahu wa ta'ala eh shekaru bayan wannan shekara biyu sai ga musulmi sun zama ashar alaf dubu goma suka zo bude magarin maka gaba daya suna dubu da ɗari hudu sun zo umara an hana su shekaru ɗaya biyu da suka koma su dubu goma suka zo suka ci garin maka ba tare da yaki ba me ya kawo musu wannan bai da al'amarin su da yadda Allah ya yi da mu haka sun sallama sun koma ga Allah annabi ya kashe kuma kan da suke kusa kaba iya karanta wannan aya da yake cewa jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa gaskiya ta bayyana ƙarya ta roshe saboda ƙarya ta daman abu roshewa ya ɗan uwa musulmi babu wanda zai bai da al'amarin shi ga Allah kurin shi ya koma ga Allah sai Allah ya gwada mai sirrin duniya ya ɗaga daraja shi saboda haka in wani irin bakin ciki ya same ka Allah kumbi ka samu na alheri Allah ka mai da al'amarka ga Allah ka sirkwantu da sirkwofi na salafu sale da annabawa Allah yadda suka sirkwantu yadda suka rayu suka samu fulani suka samu da shahi a rayuwarsu هذا وصلوا وسلموا رحمني وإياكم صلوا على نبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الأسرة المبشرين بالجنة وعن صحابة وعن الصحابة رسولك أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وأن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على بر والدينا أحياء وأمواتا اللهم وفق الأحياء منهم ومدهم بالصحة والعافية وعمر أولادهم بطاعتك يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل ديننا يا رب العالمين اللهم ارحمنا وافعل بنا كما فعلت بالمؤمنين الأولين اللهم أصلحنا وأصلح شبابنا وبناتنا يا رب العالمين ووفقهم في دينهم ودنياهم وأصلح بصلاحهم وتوفيقهم وعيننا يا سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا من للمتقين إماما اللهم أدم الأمن والأمان على بلادنا وعلى سائر بلاد المسلمين عباد الله اذكروا الله العظيم ويذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وأتم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون